بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau alhamis goma ga watan rabi'ul thani shekara ta 2047 wanda ya daidai da biyu ga watan oktoba 2025 miladiya wannan majalisi namu na kitabut tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab za a tuna muna nan a babi da malam yayi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun malam ce wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وقال ابن مسعود لعن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان فيه مسائل mala ya ce hadisi daga umar ɗan khattab ala tala ya da shi mazana sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad kafar duk wanda ya rantse da wani Allah ta'ala ya kafirta aw ashraka ko ya shirka rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito وحسنه يا حسن wannan hadisi wa sahahu al-hakim al-hakim an-nisaburi ya inganta shi mun yi magana kan wannan hadisi muka ce al mashhur a wajen malamai hadisi ne dan sa Abdullahi dan Umar ba shi Umar da Khattab ba sai dai Umar din shi ma ya zo a cikin labari ne ya zo ta wasu hanyoyi da aka danganta ba Umar to amma dai malamai al-huffaz suna cewa wannan kuskure aka yi hadisi ne na Ibn Umar yana ba da labari a ɗaya daga cikin hanyoyin hadisin cewa babansa Umar ɗan Khattab ya taɓa yin rantsuwa ko ya kasance yana yin rantsuwa da mahaifinsa kasancewa abu ne sananne a wajen larabawa da ma wanda ba larabawa ba cewa dai yayin da mutum yake sanya kansa wato maganansa da rantsuwa to yakan ɗauko abin da yake yana da girma a wajensa sannan ka sai ya ɗauko mahaifinsa yake rantsewa to sai mazala ya hana shi ya hana shi cewa lallai rantsuwa da wani Allah ta'ala wannan nau'i na shirka shirka wani irin shirka shirka karama mun yi magana akan wannan wasu abubuwa da ana iya kawowa na hadisin aflaha wallahi in sadaq wannan hadisi dake cikin sahih muslim mun yi kuma wata taujihi na malamai kan wannan to har yanzu dai muna nan a cikin rantsuwa din وقال ما لا وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يتي لان احلف بالله كاذبا in rantse da Allah ina mai ƙarya in ce wallahi amma akan abin da ƙarya ne ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi kadiban ya fa mun sauki ni a wajena akan in zo in rantse da wani Allah ta'ala amma ina amma in gaskiya wannan zamu dawo kan wannan magana tashi magana ce wacce take zaka ji abin kamar wata ta maka barakon abin da yake magana shine yanzu ya rantse da Allah mutakar dai da Allah zai rantse amma ya samu yayi ƙarya to duk da akwai zunubi wannan wannan zunubin bata kai zunubin yazo ya rantse da wani Allah ko akan gaskiya ba inji Abdullahi da Mas'ud wannan yana nawa girman sha'anin tauhidi wanda mutane a yanzu ba irin wannan lamari na tauhidi suna ta mushi wato sakainan kashi suna to rike shi ba ba yanda ya kamata a rike shi ai kan kabo da shi ba malai da alwara a wannan haka yace wa qala ibn mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yace bai fadi a ina ne Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa ba kamar yadda ya yi a hadisin umar ɗan khattab sauransu malamai sun yi tuntuntuni sun kai kawo akan wannan magana ce ta abdullahi dan masud ko magana ce ta abdullahi dan umar dan duka ruwayoyi din sun zo haka malamai irin su Abdulrazak Asnani a cikin musannaf su suka fita da wannan athari yana rawaitowa ta hanyar Sufyan al-Thawri Ibn Abi Shayba shi ma ya fitar ta hanyar Waki' sai dai Waki' ibn Jarrah ar-Ra'asi shi ya ƙara a cikin isnadin sa kamar da zamu zo mu ishara zuwa ga wannan ƙarin da yake sannan kuma At-Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir ya fitar shi ma ta hanyar wato Al-Fadl ibn Duqay da kuma ta hanyar Abu Muslim Ibrahim ibn Abdullah al-Kishi daga Abu Muhammad al-Hakam ibn Marwan al-Dharif dukkan su waɗannan malaman su hudu suna ruwaitowa daga Mis'ar ibn Kidam al-Kufi suna ruwaito shi kuma daga Wabra ibn Abdurrahman al-Kufi shi ma sannan kuma daga Abdullah dan Mas'ud daga Abdullah bai ce Abdullah dan Mas'ud ko Abdullah dan Umar amma sai ce daga Abdullah kisa at-Tawri arwayan at-Tawri a ciki sai yake cewa ban sani ba ya ce daga Abdullahi dan Mas'ud ne ko daga Abdullahi dan Umar ya akwai wannan tantama din a wace ibn Ra'a Ru'asi ruwaya sa kamar da muka cita cikin Muslim ibn Abi Shayba shi sai ya kara cewa Mis'ar daga Abdul Malik ibn Maisara al-Hilali daga Wabra wanda wannan ba zai zama matsala isnadin ba saboda wakil ibn Ra'a Ru'asi babban malami ne hafiz ne shakudun ne kuma Mis'ar ibn Kidam duka ya ji daga ya ji daga Wabra kuma ya ji daga Abdul Malik ibn Maisara al-Hilali so da haka zai zama wato kila yana da isnadi na guda biyu da yake riwayar hadisin da shi to amma dai inda abin yake giza ki saka shine shi Wabra idan Abdullahi dan Mas'ud ne a cikin hadisin a cikin atharin cikin isnadin to shi Wabra bai ji bai saurari hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud da haka zai zama isnadi ne wanda yake akwai dacewa ta fuskar isnadi bai bai zama sadacce ba duk da akwai riwaya da ke cikin mudawatul kubra wannan kasumu wannan wannan wajejen littafi na malkiya wanda ya shimfida isnadi daga ibnu uyayna ibnu uyayna shi ma ya rawaito daga mis'ar daga shi wabra din sai ya ƙara hammam ibnu al-harith al-kufi daga abdullahi dan mas'ud haka sai zama isnadin ya cika a saboda haka wasu daga cikin malamai watakila za su yi hujja da wannan riwaya ta ibnu uyayna shi kansa babban malami ne shakundum yana da wasu ruwayoyi masu rauni da suke da suka zo da irin abin da Ibn Uyayna ya zo da su amma ba za a yi la'akari da su ba saboda yanayin rauni isnadin su ruwaya a cikin tabaqat na al-muhaddithin tarihu asbahan da sauransu ta hanyar Muhammad ibn Muawiya al-Ataki yana da rauni kuma yayi kuskure ba isnadin da sauransu a wannan shine abin da ake rawaitowa sai da galibin masana ilmin hadisi malaman hadisi suna cewa wannan akari daga Abdullahi dan Mas'ud ake rawaitowa daga Abdullahi dan Mas'ud ne yake ruwaitowa ruwayar da ta ta dai magana Abdullahi dan Umar shine ruwaya da Muhammad Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ya fitar a cikin al-Makharij fil Hiyal dinsa ta hanyar Abu Yusuf al-Qadi Abu Yusuf al-Qadi sunansa Yaqub ibn Ibrahim al-Qadi kalmajin Abu Hanifa daga Mis'ar daga Wabra daga Abdullahi dan Umar shi kan shi Abu Yusuf al-Qadi ya da rauni saboda haka ba zai wa zama wato ruwaya za ta amfani ba saboda haka abin da ya fi tabbaci shine ko dai wabra ne daga Abdullahi dan Mas'ud akwai dacewan isnadi ko kuma wabra ne daga shi Hammam ibn al-Harith al-Kufi kamar da Ibn Uyayna ya kawo Ibn Uyayna kuma wato hafizun ne fiqa ne za a iya karban wannan ruwayar daga wajensa saboda haka dai ruwayar akwai magana ta baska inganci in ta inganta to zai zama Ibn Uyayna ya jawwara isnadin abin da Abdullahi dan Mas'ud yake cewa anan shine la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayrihi sadiqan rantsi da Allah ta'ala akan ƙarya duk da zunubi ne ta fi soyuwa a waje na akan zo in rantsi da wanin sa akan gaskiya malamai anan suka ce saboda shi a ita rantsuwa da Allah akan ƙarya wannan saban Allah ne saban Allah akai wannan ma'asiya ce to amma tunda mutum ya ya rantsi da Allah din labudda yana girma wanda ya rantse da shi din kaga ya zo tauhidi ko yaya dai ko yaya dai akwai tauhidi ya san cewa wanda fi kowa girma da ake rantsewa da shi shine Allah ta'ala shi kuma wanda ya zo ya rantse da wani Allah ta'ala kaga shi wani shirka ne shirka ne shirka kuma in ka kwatanta ta da sauran zunubai manya da ake da shi to shirka karama ta fi duk da rantsewa da wani Allah wannan shirka karama ce to amma shirka ta fi girma a cikin a cikin ita ce babba a cikin kaba'ir dhunub sannan kuma sauran kabira za su biyo baya wato shirka abin da ake magana shirka ya fi duk wani kabira da ka sani na kisan kai shirka ya fi abin da ka sani na madugo ko neman mata namiji ne namiji duk wannan shirka ta fi su girman sha'ani wajen ubangiji ta fi su girman zunubi Ah, shi yasa ka je a cikin aya ubangiji na cewa al-fitnatu akbar min al-qatl al-fitna an ji malamai Abdullahi dan Abbas yake cewa al-fitna ash-shirk shi da sauran malamai manya da suka ce al-fitna nan ba su Imam Ahmad suke cewa ash-shirk shirka ya fi ya fi kisa saboda haka wato ah, idan har ana faɗan wannan maganar to abin da zai bayu ah, mu a wajen mu shine wato mu zage don kwanduwa mu sosan gaske wajen mu san meye tauhidi ko meye shirka idan baka san tauhidi ba baka san shirka ba to kaga a wato kana wato gaigayi wato kana kana wasa bakin rami watan wata ne zaka iya tsintan kanka ka zo ka fada a ciki a saboda haka ya zama wato zunubin mushrikai wanda suka fita daga biyar ubangiji ta fuska akida malamai suka ce zunubin su zunubin ya fi zunubin masu duk wani wato masu laifi da ka sani wanda sun yarda cewa wani laifin da suke laifi ne wanda ke kwace wanda ke ke yan bandit yan bandit ba wai ana magana su masu sun Allah ba to shirkan mai shirka wannan ya ya matsala akan wannan laifin da su suke yi ba wanda ce maka wani abu da suke su kafirai ne eh shi yasa ma ko a dokar musulunci magana ake yi na bugatu ne su su su muharibuna ne suna wato yuharibuna Allah wa rasulahu suna wato muharaba ne ويسعون في الأرض فسادا فسادا أن يقطعوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف wannan shine dokansu a dokansu an ce a kama su ne a karkashe su a muska za a muska za a muska za har sai sun daina bannan su amma baka ji ana ce wato a rike su sai sun yi tauhidi ba in dai da ma ba su riga sun sun sun wato wannan abin ya tunkuɗa zuwa ga tauhidi ba to wannan wato su sun fi sanya al'amari akan wanda ya zo shine ya da shirka a ban kasa wannan shi yasa malam Abdullahi dan Musul yake fadan yake fadan wannan magana haka malamai ko suna raskar da wanda yafi wannan waye yafi girman zunubi suna raskarwa bayan shirka ga Allah ta'ala kuma suna raskar da masu bid'a suna raskar da wanda su sai sun shabi sai sun yi bid'a suke kwan hankali suke kwanciya a suka ce to shi ma mai bid'a zunubin sa ya fi tsanani akan wanda suke shi ordinary mai sabon Allah ne sannan kaga wato akwai martaba guda uku mataba farko shine wato wanda shi bangaren ikhlasi ne bai dai bauta ba Allah shi dai ba yake ma Allah shirka to wannan abu kowa zalibi abu kowa ta'addanci saboda haka ba ba wato shi ya ga musulunci shi bai da wai a zo a zauna wai ga musulmai ga wanda ba musulmai ba kuma a cewa shi musulman kar ya magana kar ya kira zuwa ga addini Allah ta'ala shi daya a wato yakwantaka nagari ko kuma zamantakewa ya hada mu wannan ma iya yi amma a zo a ce wai dangurgun kai ka kwanar rufa bakinka kai ma rufa bakinka ku je ku ta zama haka nan a to kaga wannan zamani zama ne na mamike kuma tunda mu dai a cewa addinin ma akwai alwala wal bara akwai kaso Allah kaso wanda yake san Allah ka ki ka ki shedanu ka ki wanda suke san shedanu dole ka dole kai wannan mu addini ba da maka ce zamu zauna kowa ya ce abin da ya ga dama kuma wai muka zo muka haɗu wai mu zama abinan juna mu dinga yi ma juna raha abu zai yiwu ba dole tauhidi tauhidi sunansa kuma dole a gabatar tauhidi to bayan tauhidi sai wato bid'a wanda shi a me yin bid'a shi ma kaga wannan kin yake maza Allah shi me yin shirka kin yake ma Allah shi kuma me yin bid'a shi kuma kin yake maza Allah in kullu duka wannan yana da alaka da la ilaha illallah in ka ce la ilaha illallah yanzu kana cewa ne ba wanda zaka bauta masa Allah shi kadai zaka tsantsanta mushi bauta saboda haka anan kaman ka ka ka karara ka cewa ba za ka yi ma'ana shirka ba in ka ce muhammadu rasulullah kuma kana cewa ne ba za ka yi shari'a kowa ba ce shari'a manzo Allah sau da idan ka zo da shirka kaga la ilaha illallah ta samu matsala in ka zo da wata bid'a kuma to muhammadu rasulullah kuma ta samu matsala saboda in ka ce la ilaha illallah abinda kake magana shi ne al-ikhlas ikhlasu din lillahi ta'ala in ka ce kuma muhammadu rasulullah shi abinda kai magana shi tajridul mutaba'a wa ta'a wanda zaka yi bada akan manzo Allah shi yasa zaka gani shi kanshi ita kanta bid'a in ta taru ta zaune za ta zama za ta zama ita kanta ka kuma kana yi ma manzo Allah kini kuma kana ma Allah kini ubangiji sai kira su da ababan tarayya a wata aya ta amlahu shuraka ya kira su da shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zab bihi Allah to amma saboda kaga muna da shirka dace babba a zanibi wannan shirka da wanda suka ce babu Allah da wanda wanda shi babu Allah shi ma dai da mi shirka din saboda kaka kaka wani damu ka ce ina wanda shi shi babu Allah ai dai da mi shirka saboda shi ma da ce babu Allah ai ya mai da kansa ne Allah ya mai da hawansa wato ita kaza hawahu ma'budu ya mai da san zuciyarsa abin bautansa ne yanzu shi ke ba kansa ya ba fi tsanani ai shaidan kaga bai yadda cewa zai bauta ma wani Allah ba abin da yake shine yana bauta ma kansa ne shi yana bauta ma san zuciyarsa sai ka wanda yace ma shi yanzu babu Allah ko shi san zuciyarsa zai yi wannan ai shine a shine mai shirkan wato aji da suke to banda wannan kuma sai kuma wanda shi yake mai bid'a wanda shi ba yanda za a yi bauta ma Allah sai a mahangan san zuciyarsa ko san zuciyar wani malamin sa to yana shi mu shine mai bid'a shi ya fi tsanani shi ma a bisa fuskan zunubi to sai kuma sauran masu zunubai wanda kuma wanda ya fi tsanani sanan mai wanda ya fi tsanani sanan wanda ke masa sanan wanda ke bi masa to ana akwai abin da yake zuwa shin kowane mai bid'a ne yanzu yanzu ko yaya bid'a babba ce ko karama tunda ai abu ne sanan ne cewa bid'a ai hawa hawa ne akwai bid'a babba akwai bid'a kankana su kowace bid'a ce yanzu shi mai bid'an ya fi tsananin zunubi akan mai sabon Allah kun san ai bid'an kamar da na faɗa akwai abubuwa da yawa akwai bid'a wanda za ka ga mutum shi bid'a da yake yi wani bid'a ne ya siriya ya kakalwa wataƙila kawai abin da yake yi shi ne shi idan zai yi alula ne shi su hudu yake yi bai kai guda uku kaga ai bid'a ce siriya wato mai dan sauki sauki ce dai ba ta da wani matsala sosai amma dai bid'a ce yayi yayi hadisi Amr bin Shu'aib ana bi an jaddi matsala yake cewa wanda ya kara to yayi ta'addanci ya zalunci saboda shi ma wannan bid'a yazo da shi kuma za a karba ba tunda ubangiji ya matsala ya ce man ahdatha min amrin hadha ma laysa minhu fa huwa radd to me irin wannan bid'a wanda shi yasiri ya ce daidai yake da shi kuma wazo wanda wanda misali aka kaddara mai irin wato auren jinsi yace a zai auren jinsi kaga zanubi yake shi ba ko mai zinace zinace ko mai kaza ko mai kaza ko mai yada banna da alfasha a ban kasa ne dai suke to wannan shine anan malamai suke yin gyara saboda na fahimci da yawa daga cikin ƴan uwan mu dalibai wani lokaci ba sa fahimta irin waɗannan abubuwa wajen tartib na waye yafi wannan waye yafi wannan wani lokaci suna ɗaukan magana na malamai suna aje ta suna azata ba inda ya kamata azata ba a shi wanda ya kawo bid'a shi a karan kansa ko da ko da yar karama ce bid'a to amma shi a karan kansa wannan bid'ar a wajensa shi ta fi zunubi zunubi girma saboda a tafi akan wanda shi je yana yin zunubi amma sai zunubi yake yi akwai da ga shi ya riga ta cewa kaza zunubi yake kamar mai dai ludo ko mai dan zama yana yin kartarsa ko wani abu kaga da zunubi yake yi ai ta ba shi yanzu ba shi wanda da ya ga malamai za su wuce ko ustazai sai su yi haka eh sai ya dari shi to a zaya zaya zaya za su wuce da an kira sallah ya ce ai tashi za mu yi sallah hira ma muke yi wato kaga bai sa a san me yake yi shi wanda ya san zunubi yake yi shi kuma wanda ya kawo bid'a duk kankantanta shi kuma yanzu yana cewa bauta ma Allah yake kuma ita ce wanda ya fitantanta a bauta masa ta wannan hanya saboda haka shi a karan kansa shi shi wancan bid'an ta fi wancan ta fi wancan sabon Allah haka zalika wanda yake zina ko ma wanda gwan baka dauka mace misali ko ma wanda yake ne maza shi yanzu yayin da yake yi ba ba ya san ya zama an yada shi ya san zunubi yake wata kila ba in ya ya gama kuma zai je ya dai kuce kuce shi dan murjan murjan shi ya san kada aqarra Allah kada aqarra Allah ta'ala bi isyanihi bi isyani ya ya yada cewa ya yi ikrari ya yi itirafi cewa ya yada wannan zunubi yake yi to duk kankantar zunubi da bid'a wanda ya kirkiro ta shi to shi a wajensa wannan tafi girma akan wannan zalimi saboda me saboda shi yanzu bai yi ma sa ma Allah yake ba shi kuma wacce zai da sa ma Allah ta'ala yake to wannan kuma yana da sauƙin al'amari saboda maganar tuba idan aka zo maganar tuba to shi yana da shahada yana da sauƙin al'amari a haka zalika misali wanda zaka ga malamai suna hada suna maganar jinsin bid'a wanda za ga ya je misali ko a finafinai ko a sauran abubuwa ko ma dai a dai wannan abubuwa da ake na zamani a tabi jabiyan ganga ana waƙoƙi da sauransu za ku ga su waɗanda muna ɗauki sa wajen kusat ne sawa Allah suke yi wanda kaga su fajirai ne fasikai ne to amma su zunubin su kuma ƙasa yake da shi ma wanda zai zo cikin masallaci ya ce wannan buga gangan da zai yi ma yana buƙatar ubangiji ne ba shi gada to wancan ya fi tsaban kuma kamar yanzu misali wanda shi ya riga da zaka aka bar shi shata za ka ga yanzu ma ba cikin nuna shi ba za ka ga shi da kansa shata ba zai ce baka shi malami ne ba yana ma wakan ga wanda zai ya taba ya taba kallon waƙoƙin washata wani lokaci yana yi ma yana dan busa abubuwansa kuma yana shan giyansa wato shi kansa ya yarda cewa wani abu da ke ba daidai ke ba. to ba daidai shi yake kuma da wanda zai zo ya ce shi yanzu a zo a rika buga mishi ganga zai rika tuna wa- wato kyawun ubangiji ne ba abin da suke kira sama'i su faye suke yin wannan za su ce su yanzu in ana buga musu wannan gangan su ya- sun ana buga musu gangan suna yana ƙara sa su nishadi suna ƙara tuna wato bai wanda ubangiji ya yi ma ɗan adam ya suna ƙara kuma tuna wato jamalul lahi ta'ala kyawun ubangiji sai a nan ya ta aikaran gaji za ka ga idan gaji wani wani wato wani kaso ne na rawa saboda haka a je a ta bige-bige ana waka ana cewa kuma wannan hanya ne da ake son ubangiji ba da lada to kaga wannan ya haɓanna shi ya haɓanna guguwa ga abubuwan da yake da faruwa wannan maulidi da sauransu abin da za ku ta kawo mana kaga a masallaci malam masallaci ya zama kamar gidan disco ko a event center ba za a yi irin wannan wulakancin ba Ba- ko duk sahu ba mu sahu da za ka ce akwai masaka tsinke kuma kowa da irin nashi wani ya da kinci wani ya yi kaza an ce la ilaha illallah wa ana tarawa ana tarawa wanda wanda kuma shi bai tashi yana rangazawa ba shi kuma ya tarar tarar tsayawa shi ma a- a- a zaune ai kaga wannan wato dole ka ce wannan ya hu wannan akan wanda yake su da ma iran santa suke zuwa wannan su lamarin su akwai sauki a wajen ubangiji kuma har a wajen ma mutane to amma bid'a wacce take irin yasiriya kamar da na kawo wannan wanda ake kara wato ah, wankewa na hudu zai wanke zai zai alula mai kwai uku sai ya hudu to bid'a a wajen mutane ba wajen shi ne yin bid'a ba yanzu ina magana shi wajen mutane ni a waje na yin sadi na ga mai bid'a ne ta yaya zan hada shi da shi da wanda ke yin zunubi to shi da nan malamai suke cewa a ana iya samun wanda zai zo zaka sa- zaka samu yana zakke ma wannan bid'a din amma tare da haka in kawo za ka yi hukunci za ka fifita mai yin bida na kan wani masu sa'a Allah ta'ala a wasu ɓangarori suna cewa kamar wanda ke bida musal wanda za ka ga ya je intro ma kansa bida na sabu zartan azumin nan ko wanda zai tawo zai zo yana wato raya wasu garare kamar ah, wasu layali rajab da ake cewa wato a rika raya su da da sallah da sauransu wannan haka bidiyoyi ne wanda babu su a cikin shari'a kamar wanda zai je kawo sharholiya a wasu bukukuwa a zo a ci a rika cin abinci ana waye amma kuma yana cewa da san- sunan san annabi ire iren waɗannan abubuwa da za ga mutane ke kawowa ko kuma maganar wanda- masu taruwa su ya ce radin suna kaga wannan su shi ai bid'a ce amma yanayin bid'a din a duk da shi a wajen mai bid'a ta da hatsari kuma mutakar yana jin cewa wannan hanyar bautan Allah ne to kuma akwai hatsari saboda ba zai tuwo ba to amma mu- mu a wajen mu jama'a da na yi hudda da shi in dai muka samu cewa galibin al'amarinsa shi yana bauta ma Allah a uwar a abinda wanda ba wannan bid'a ba kuma yana san Allah yana san manzansa mutum ne ko mutumin kirki da jama'a suka yi mishi shaida to wannan ba zai yi ka cewa zaka dai tashi da shi da wancan mai mai- mai madugon ba ita wancan mai madugon ba ko kuma wancan mai kuma mai neman mazan ba ba za ka haɗa su da shi ba za ka jira ma ka ce kawai yanzu kai wane da aka sani shi iya- kawai dai yana yin bidiyoyinsa da maulilinsa da sauransu koran da suna kuma in ya je ma ba ma wata tsiyansa yake ba kawai dai siran siran maza da yake karantawa baka da dama ka zo ka ce wai kuma bai da shi gwara wani fajiri wanda aka san shi da fajirci ko ka ce wai gwara shi da da bandit da yawancin su ƴan uwanmu suna faɗa wannan kaga ya ɓanna ce saboda wannan a wato a ɗabi'an a ɗabi'an al'amari ma kai ma ka tambaye ka zaka ce gwara wannan in aka zo za a ce wa zaka ba amma da addinin ka wannan ko wannan zaka ce wancan ko addinin cewa ba ma a rayuwa ba shi wancan kawai wata bid'a ya zo da shi wasu abubuwa ne zo da shi wanda yake a- a- a- a- wato zaka iya masa zamu yi mata masa inkari akan haka a wani lokaci irin wannan matsalar su shine aka ba su amana addini tun da shi ya yarda cewa ya da ya da wannan kai sai zo ya hana ka ya da sunna ko tauhidi to amma dai tare da haka kai baka cewa in ka misali wani lokaci zaka ga wasu daga cikin yan uwa man- wanda ce karanta sunna sai ga suna kokarin bibita masu cewa babu Allah ko addini wato ai zama a secularism a kan masu ra'ayin yan uwa musulmai na masar muslim brotherhood din nan kun san muslim brotherhood suna da matsaloli sosai matsalar akida da kuma wani lokaci idan suka samu dama in suka samu dama to suna damawa suna hana tauhidi rawan gaban hatsi suna hana sunna suna hana komi to wani lokaci sai ka ga wasu na cewa to wai gwara masu ra'ayi secularism to kaga wannan ai dan ya aiki kai a shi ta jinsin bid'a din ita ce zaka fifita ta ce ta fi tsanani akan shi jinsin ma'asi ne amma idan aka ba a rarrabe wani lokaci akwai abin da zai dole ka hakura ka yadda ka ce shi wacce bai bid'a ai ba za ka hada shi da shi ashabul mujrim ba wanda shi kawai ah, kawai dan barbabiya ne so yake rika zama yana yin banna a ban kasa kuma yana hada banna a ban kasa yana cewa a zo a yi wannan eh, na saban Allah shi yana cewa saboda shi ma wani yin ciki akan wannan aikin da yake yi na kira zuwa ga banna shi ma daga baya zai je halatta kaga shi ma sun yi kwalabo da shi da kila ma shi ya fita musuluncin shi kuma mai bid'a yana nan ko a musuluncinsa Ah, to shi yasa malamai suke cewa ah, shi irin wannan wani lokaci sai zai a rarrabe shi mai bid'a matsalarsa shine ah, zai wuya ya tuba aka ji shi ake rawaitowa daga ah, wato Muhammad ibn Sirin Ayyub Sakhtiyani yana yana cewa albishirin ka wani ya wani da muke saba ga sani da muka saba sani yana bid'a yanzu ya tuba sai sai wato Muhammad ibn Sirin yake cewa a'a ai karshen hadisin khawarij ne ce karshen hadisin ya fi tsanani magana cewa ai suna fita daga Uh, kibiyan tana fita ne daga wato uh, uh, wato kwarinta sannan haka in suka fita kuma ba su dawo ba sai yake cewa kai sa mushi ka ga me zai zama ba zai yi tuwa ba al-hasan al-basri shi ma ana da wata daga wajen cewa at-tauba mahjubatun an sahibul bid'a akan masu bid'a saboda duk mutum in ya yarda cewa bid'a da yake zai dan kwana na tashi yana bauta ma Allah zai biya tuwa zai biya tuwa sabanin shi wanda zaka same shi yana yana wato a saban Allah ne in dai yana da saban Allah yake yi ba halattawa yi ba to wata mata za ka ga yace to zai mun girma ko da ba wai dan Allah zai ciwo ba amma ta yanzu mun girma ai mun bar ma yara da yaran mu da komai a ga muna kaza kaga yara sun sa shi ya ko da dai an an wato tsira daga sharrin sa saboda haka wato yanda wasu suke kokarin takuna abubuwan gaskiya ba haka bane akwai yanayin yanda za ka ga mai bid'a ne amma kuma wani lokaci dole ka hakura ka ce gwara shi da akan wanda yake shi mai yin sabon Allah a gwara mai sabon Allah kan mai yin bid'a da musamman bid'a akwai mataki mataki ne akwai za ka shi ya fada bid'a abubuwa da yawa da yawa yasa ya fada bid'a akwai wanda za ka gani abin da ya fada bid'a so jahilcin sa to wannan da komai duk bid'a da yake za ka zo ka kwatanta shi da wani fajiri ne shi na bauta ma Allah ne mana wannan bid'a ba ai ba za ka zo ka hada shi da shi jahili ne bai san addinin ba a lokacin kamar da suke ƙauyakun nan da sauransu su da an riga an tayar da su akan cewa raɗin suna da shi ya su bauta ma Allah suna ganin in ba ya raɗin suna yaro suna ba in ba raɗin yaro suna ba ranar wato ranar bakwai ga haihuwar yaron a zuwa taruwa ya addu'a in ba ya wani bayar ba zai albarka ba haka suka fahimta to sai ka ce wani kuma gwara mai neman mata mai zaman banza mai shaye-shaye ko mai yin kaza mai yin kaza da shi wannan mai bida ba zai yi ba yi to a kawai da za ka yayi saboda jahilci akwai da kuma za ga yayi saboda takalidanci ga wani malami yana ganin malamin shi wato wani mutumin kirki ne saboda haka yana ganin ba zai sa amma Allah ta'ala da gangan ba sai bi Ibrahim sa akan haka muqallid kenan akwai da kuma za ga yayi ya dan ishtihadin sa daidai gurgudu ya ta kokari ya ta bincikawa ya ga wani ne ya fi gwabi a cikin maganganun malamai fa addahu ijtihaduhu ila ra'yi marju sai ijtihadin sai take da shi zuwa ga wani ra'ayi wanda ke ba shi daidai ba shi wanda ba za ka ji maka fifita fifita mai sabon Allah kansa ba ko kuma wanda za ka samu akwai ma ɗan san zuciya ba san zuciyan kaɗan ya fahimci cewa shi dai in bai yi wannan maulidin ba to ba sai ya bude da ka samu wasu ƴan da aka samu samu ba ko in bai daure ma wannan bid'an gindi ba dan wasu dan wato albarkar makaranta da yake samu ba zai samu ba a shekara akwai san zuciya ko yaya dai amma dai san zuciyan ba ta yi girma ba galiban al'amarin sa zaka samu mutum ne da yake san Allah yake san manzansa a wato galibin al'amuran sa baki daya to wannan kaga ba zai yi kace zaka fifita ba ashabul ma'asi akan shi ba bambata tsakanin wannan abubuwa sa da muhimmanci kwarai da gaske na'am shirka sannan bid'a bid'a sannan kuma ma'asi amma wajen yanda zaka bambata tsakanin wancan mai bid'a shine shine wato tsananin yake zunubi mai tsanani akan mai ma'asi a karin kansa duk san haka ne amma mu a wajen mu mutane wajen mu'amala da shi akwai lokacin da ka fara gabatar da wanda yake cewa shi wato yana da addini ga shi an san shi mutum ne mai addini illa yana da wata bid'a da wanda kuma ba mu shi da addinin ma baki da mukaddara mu ce yanzu abinda mutane suka ta suka suke ta kokarin faɗa din nan cewa dan izala da shi da kirista shi da ya ce ya shafa dan wannan magana cewa da shi da kirista za su zo so zabe gwara shi ya zabi kirista saboda wai shi dan izala yana cewa musu kafirai shi kuma kirista to ba sani ba shi kirista zai ce shi musulmi ne wannan wannan wannan kiyasi irin wannan wani kiyasi wani lokaci abubuwa fa sai an yi hatara kwarai da gaske to kaddara dan izalan bid'a ne da shi kaddara mu kace bid'a ne da shi baka da dama kace dan yana da bid'a dan shi wanda wanda zai zo nan shi addinin naka ma ga wata da jiki da daga tushe ko kuma shi wani dan wani ba dan ba ruwan shi da ba ba ruwan da Allah kawai mu kawai mu ka dawo ka kawo da magana musulunci nan shi dai shi dai da za a yi musulunci akalla zai kiyaye maka zaruriyat guda biyar din nan zai kiyaye maka addini zai kiyaye maka rai zai kiyaye kaza zai kaza zai kaza dan wata bid'a da yake yi sun shiga ka zabe shi ba wannan ba daidai bane to shi yasa zaka je a lokacin su mata suka dinga bashi raddi cewa to mu a sami wato wani wani kirista da kuma dan tijaniya to mu dan tijaniya zamu zaba to wannan shine gaskiya lamari ai shi na wakilta na kuma akwai abin da ya hada da shi na shi muddin da sauransu akwai abin da addinin da ya hada mazhar talaqqi wal istidlal da mu dan saba su suna hujja da manamat bacci da waye da waye ba mu duk da haka ne mu yarda kitabu da sunna dai da ijma'i mu yarda da shi saboda haka yana nan yana wakilta da a in kuma da ma ya riga ta musulunci ne da wasu abubuwa da ya kutarce wannan wata magana ce daban amma wanda yake shi galibi ma ba wani yake ba irin yan sasanan namu su ba wa an ba ya dame su bane ba shi da ba ba daidai bane ka zo ka ce wai zaka zaka bibita wanda ba ruwan shi da ba musulmi addini baki da shi ba yana makici ne ba ma addini ka ce wai zaka zaka bar wancan din wannan duka wanda yayi wannan to ba yi da fikihu wannan dai duka wato yanayi shi shi zaka kalla ka ga menene zai fishe ka almuhim dai shi Abdullahi dan Mas'ud kun ga abin da jawo muka wannan dogon bayanin saboda bakana Abdullahi dan Mas'ud cewa shi ya rantse da Allah akan ƙarya ya fi mushi alheri a wajensa shi akan ya rantse da wani Allah akan akan gaskiya muka ce wannan saboda shi shirka ne shi kuma wannan sabon Allah ne ita kuma shirka da sabon Allah shirka ita ce ta muka zama kansa ba saboda haka wanda zai ga wani abu bai dame shi ba shi yanzu misali a kasan nan bai dame shi ba a zo a kira Allah a zaga ko a kira ma'aiki a zaga na da zagi na gaskiya ka sai da mutane ba ba su da hankali ko ma me aka yi za su ce zagi ko ba ko ne zagi ba ko ko me aka zo kawai sai kowa ce zagi an zagi shi bai bai bai bai shi bai san zagin ba ko kuma yanzu in yana da wani dama baya san ka dama ko dan abin da dan hada ku a lungu haka kawai shikenan kaga yanzu an koma ana yin abubuwa ko na jahilai kuma a wai zagi ne da gaske zai zai zo haka kawai ya zo ya zaga kamar yadda ita wannan arniyan ta yi so da haka shi ne kaga wanda ya wannan kaga kai tsaye yana faɗa ne da musuluncin ba wanda ya ce wanda ya ce shi yanzu ya rantse da wurin Allah ta'ala kaga shi shirka yake shi kuma wanda ya ce ya rantse da Allah ta'ala amma ya kare akalla da ya yi itirafi cewa ubangiji shine mai girma kawai dai wannan zunubi yayi to zunubi kuma in ka kwatanta da shirka shirka ta fi girma kuma shi yasa shi Abdullahi dan Musu ya faɗi wannan magana wannan yana maka girman sha'anin shirka mu guje ta shirka kuma karama ko babba karka ce wai wani ayi karama ce a wai na rantsi da na rantsi da Allah da Annabi a duk wanda yake cewa ya rantsi da Allah da Annabi ba inda aka fara wannan magana ba inda aka ce karantsi da Annabi Annabi ba maliki bane ai da duk wani mai da cewa shi ma abin halitta ne to kuma yadda me zaka ce karantsi shi shi ma bawan Allah ne Allah ta'ala kuma magana kuma cewa man kana halifa falyahlif billah aw liyaskut wani kisa ya rantsi ya rantsi da Allah ko ya shuru eh amma kaga wasu na kokarin cewa wasu za su irin wannan abubuwa wani lokaci in ka hana hana sai sai wai ai su yanzu ko manzon Allah ya dawo ya ce wai su kasi wallahi sun kaga wannan duk wanda ya faɗa wannan magana a wato yana jin kaciya ya haifa maka kansa matsala kwarai da gaske wai wani hujja ce ta banza wanda babu ita a karatu kwata kwata suke kawowa wai saboda la'anna al-hurma aula min at-ta'a wai ganin girma mutum ya fi ya fi ita ce abin gabatarwa kan da'a wannan ba wani mai yin wanda tsakanin shi da yaransa yanzu dan Allah ka ce mai yaran ka tafi ya daina yin mahaifiyar shi rashin kunya ko matarka da ka aje ce ba zai yi mahaifiyarsa ba kishin babarsa ya daina mata rashin kunya sai ya ce wallahi shi sai ya ci gaba to balle ba shi ma je ka ce wani abu ne yake yi wanda shi sa kansa wanda uban baya so sai ce ka daina yi ya ce a shi yana ganin wannan in yayi shi ne ma shi ne ma wato girman uban sadaka wallahi shi sai yayi mukaddara wata ya zo ya same shi ta kishin baba nasa tana tsangagarin baban saboda haka baban ya ce mashi ka daina yin wannan tsangagarin da kake sai ya ce a wallahi ko kai hana da sai nayi zira Allah wa zo a wurin uban wannan yari kirki ne ko a ko tsakanin mu fa babu haka wannan kaidar ba inda waye je shi wanda yake faɗa ji samu ta a wajen malamai a ce ata'atu aula min al-hurma babu ata'a ita ce abin gabatarwa manzo Allah ya ce wace wai karka ya ce kace sai kai me kake nufi kuma Allah ya kyauta mala yace wa an hudhaifa hadisi daga hudhaifa ibn al-yaman anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo sallallahu alaihi wasallam yace la taqulu ma sha Allah wa sha fulan kar ku ce wannan abu da ya auku ya auku ne da ganin daman Allah da ganin daman wani walakin qulu sai da ku ce ma sha Allah thumma sha fulan da ganin daman Allah ne da sannan da ganin daman wani rawahu abu da bi sanadin sahih imam abu da ya rawaito wannan riwaya da isnadi sahihi haka malai ya faɗa ce da isnadi sahihi a na'am rijal mufiqat wanda suka rawaito wannan riwaya daga Hudhaifa fiqat ne amtattu ne abu da shi da wannan sai suna rawaito wannan riwaya ta hanyar Abdullahi ibn Sa'd al-Juhani al-Kufi daga Hudhaifa ibn Yaman malamai sun yi magana akan wai ko ya saurari hadisin Hudhaifa ko bai saurara ba magana fi inganci kamar da Yahya ibn Ma'in yake cewa bai san cewa walle wannan bawan Allah Abdullahi ibn Yasar al-Juhani ya saurari hadisi daga Hudhaifa ibn Yaman ba dan haka hadisi ne wanda ke akwai inqibai sai dai yana da hadisai wanda suka zo a ma'anarsa da dama za mu zo babun sa akan wannan a kaga anan yake cewa la taqulu ma sha Allah wa sha fulan kar ku ce abinda wannan abu ya auku ne da ganin daman Allah da ganin daman wani wannan lafzin da da ka kawo shine matsala kana kana kinta wawu wawu tashrik ka ba mu ubangiji da abin halitta ana akwai wasu abubuwa guda biyu da kamata mu kula da shi yayin da kake cewa ai ba dan Allah da wani ba ai ba dan ba dan wani da wani ba ba dan Allah da wani ba ka dinga hada ubangiji da wani abu guda biyu ne ana na farko dai akwai al-mashi'a mashi'atullahi ta'ala al-mutlaqa akwai ganin damar Ubangiji zartacciya wacce take kammalalliya ta gangama kowa ta gewaye komi. Wannan ba wani wanda ke wato tantama kan wannan cewa duk kowa duk bayi ganin damar su na karkashin ganin damar Ubangiji ne sai abu da Ubangiji ya ga dama. Yanzu Ubangiji in ya ga dama bi numfashi ya mu in bai ga dama ba za mu yi ba in ya ga dama mu ci za mu ci in bai ga dama ba za mu ci ba. Wannan saboda Ubangiji shi ke kawo abin da duk za mu yi da shi wannan kayayyakin aikin duk shi ya kawo mana. saka in bai gana ba shikenan to wannan shine kaje ubangiji ya ce mata sha'una illa ya sha Allah eh wannan dole ka tabbatar mashi'ar ubangiji a wannan shi na musabbib wanda bai koro maka sababin to akwai kuma mashi'a ta na bawa mashi'a ta bawa a matsayin shi na wato sanadiyya a matsayin shi na sanad da abin da ta hanyar sa ne ubangiji ya tabbatar da wannan abu wannan shi ubangiji ya tabbatar masa da abin sa Allah ta'ala na liman sha'a minkum an yastaqim Allah ta'ala ya tabbatar musu da wannan wannan sababiyya din cewa ga wanda ya ga dama ga wanda ya ga dama to amma kaga nan mashi'an iri wato daban-daban ce shi ubangiji mashi'arsa shi ne ya koro maka sanadiyar shi ya halci sanadiyar shi ya kuma sanya wannan za ta iya zama ta dace da kai a matsayin sanadiyya misali in ka sha ruwa a ce da aka halta maka ruwa sannan kuma sai da ya sanya shi ruwan yana da damar da zai iya tafi maka da kishin ruwa sadaka kaga mashi'ar ubangiji ba daidai take da mashi'ar bawa ba to shi kuma mashi'an bawa da ubangiji ya bashi anan mashi'a ce ta sanadiyya ta hanyar sa ne ubangiji ya sanya abin ya tabbata shi yasa wani lokaci ma idan ubangiji ya ga dama sai ya sa ba a samu sanadiyyar ba kuma a samu abin wani lokaci kawai kana nan sai kaga an samu ruwa ba samu hadari ba kaga kaga kaga wato sanadiyyar babu ita wani lokaci kaga an samu da ba a samu mahaifi ba ko mahaifiya ba kamar annabi adam wani lokaci kaga an samu da ba tare da an samu mahaifi ba kamar annabi isa sai ka wani lokaci wani lokaci ka samu cuta babu sanadi wai ya aka samu cuta nan ne to ubangiji haka ya haka ya kaddaro maka saboda kaga ashe shi sanadiyya wato sabab musabbibiya tasabbubiya na ubangiji wani ita ce wato abin abin zakacciya sanadiyya kuma ta bawa yana tana karkashin kuma sanadiyyar ubangiji ne shi kuma to shi yasa yayin da ka hada kuma shine zaka haifar da iskali kai kuma wai wanda kake magana kana cewa ne ubangiji yanzu ya wato bawansa ya samu da yayi dage shi ma ya zama yayi tarayya da ubangiji a matsayin shi na tasabbubiya din nan na koro sababin haka kake magana in ka ka ka shirka koko kana magana ubangiji shine yanzu ya tawaya yanzu ya zo shi zama bayi da karfin kasancewarsa musabbib sai dai zama su tarayyar sababiyya sanadiyya da bawansa haka shi ma wannan an samu matsala to yayin da ka kawo da wawu ta shirki abin da kake magana kenan akwai wannan akwai wannan matsala so da haka anan shine wato matsala yake hana mu wannan sai ka cewa karim ka ce ma sha Allah wa sha fulan ba dan Allah ba da wannan abu ya akwai da ganin daman Allah da ganin daman wani to ba kake nufi wannan wanan shi da ubangiji suka tarayya ko ko shi ubangiji shine ya tawaya yanzu ko suka tare a matsayin sanadiyya shine kaga ba tunda ka kawo lafazin da aka kan yana yana nuna tashriki ne tarayya amma amma idan kai ka dauki hanya daya daga cikin uku to yanzu kaga baka shirka ba idan ka ce wannan abun na same shi daga daban Allah shi daya yanzu kaga babu shirka yanzu ka ka tabba an san me kake nufi an san ubangiji ne ya halicci abin ya koro maka abin ya kuma kaddara abin ya kuma ga dama abin zai maka amfani kai shine ma sha Allah wahdahu haka kuma in kana da dama kuma ka ce ma sha Allah thumma sha fulan wannan abin ya auku ne da ganin daman Allah sannan da ganin daman wani to yanzu kaga ka an san inda ka ce sannan at-taraqi ne wannan wanda yana nuna kowa da matabarsa da matsayinsa Allah ta'ala shi musabbiban shi kuma wannan sababiyya shine sababan shine sababi yanzu kaga shi an fahimci me kake magana ko kuma ka ce ba dan wane ba wannan abin ya akwai da ganin daman wane amma ka kawo Allah ba yanzu kaga an san cewa wane kawai kake magana zai shi na sanadiyya baka magana Allah wannan hanya ce guda uku da duk ya halatta amma kuma ka haɗe da lafazin wannan daɗin da muke kawowa to wannan kuma shine ba daidai ba haka zalika yayin da muke ruku tsakaninmu mu ce ba ne dan Allah dan annabi wannan kaga matsala ce amma ka ce ba ni dan Allah wannan yayi dai gayan tafiji kenan ba ni dan alfarman zumuncin da ke tsakanin mu tsakanin mu ke dace magana wannan kaga ya halatta ko ka ce ba ni dan annabi wannan yayi tsakanina da kai ne ba tsakanina da Allah ba tsakanina da kai zan iya cewa dan annabi ba ni an fahimci bambancin kamar wannan wani lokaci ba a fahimtan wannan duk malamai suna kawo shi a matsayin ya aya take tasa'ala bihi wal arham al arham shine wato tambaya da ake dan zumunci ba ni dan zumunci ba ni dan garin mu daya ba ni dan yaran mu to kaga wannan tunda ka ce yare ka ai kaga dan kace dan annabi kuma shine falala ba da wannan yaran naka dan kace ba ni dan annabi ana shi ba ni dan annabi wannan ba matsala yadda magabata ba suka yi ba su su galibi sun fi kallon ubangiji mu dai yanzu tunda dai muna yi shi da ake cewa in ka ya halatta kamar yadda muka sha fada akwai abin da ya tabbata a cikin al-isti'ab na ibn abd al-bar lokacin da yake tarjuma na abdullah ibn ja'far ibn abi talib yake cewa nakan tambayi ali ibn abi talib ya bani ya bani duki wani abu na dukiya da ke hannunsa sai ki bani amma sun ce ba ni dan ja'far sai ya bashi shi kaga ba ba shirka bane wannan amma yanzu in zo in ce ba ni ya ubangiji yi min kaza dan annabi to shine haramun kuma babu inda aka ce a haka babu inda aka ce haka babu wani aya ko hadisi da aka ce haka wannan hadisi da shi kawo na a'ama wannan addu'a ne shi wannan makawo yayi da addu'a manzo Allah wannan kuma shi yake magana ba kawai kace ba dan alfarman annabi ko da girman annabi ya ubangiji ka ba mu ruwa dan girman annabi wannan haramu ne ba inda aka faɗa haka hadisi da shi kawo an tawassalu bi jahili da jahili lillahi azim wannan hadisi ne wanda ba babu shi ma malaman hadisi ba su san shi ba ba hadisi su ne kada ya kai suna faɗan sa amma tsakanin mu ni da kai ai muna tambaya akan abin da bai kai annabi ba mu ce ba ni saboda gidanmu daya ba ni saboda uwar mu daya da kai ba ni saboda uwar mu daya uwar mu daya ba ni saboda zumuncin mu ba ni dan annabi wannan shike da babu baka da matsala wannan sai dai kuma wato iskali shine abin da ba a so mahzur shine kace ba ni dan Allah dan annabi to kaga an shigo wannan babu da muke ciki kuma kace ba ni dan Allah dan annabi to kaga ba a sani ba za a baka dan Allah dan annabi a matsayin annabi yayi ya koma daidai waje da ubangiji ne ko ko ubangiji shine ya tawaye gabarin wato girman sa yazo ya zama zama daidai da annabi kaga baka sani ba kace ba ni dan Allah dan annabi na ka sai kace ba ni dan Allah shikenan in gobe za ka kawo Allah baka kace kace dan annabi shikenan muka ce maganar cewa dan annabi wannan babu yana jawas na halacci su magabata ba sa yin wannan gaskiya su dan Allah galibi suke fada ga wannan shi ne abin da ya fi shahara a bakunan su amma idan ka fada wato an yi ba daidai ba to wannan shi ne malamai suke cewa wannan babu wannan mahzuri a ciki ba ba laifi insha Allah ta'ala lokacin hukun da su na'am kamar wanda suke wasa suna Allah ka bani kaza dan karama eh duk shi ne ko alfarma annabi ko dan karamansa tunda ya ce Allah ne ya bashi wato Allah shi ne masa aikin shi ne bashi wannan shi ne muka ce haramu tawassuli in mutum zai tawassuli ko dai tawassuli da Allah da sunayensa da sufofinsa ko ya tawassuli da aikace aikacensa na gari ko kuma ya tawassuli da addu'an wani bawan Allah mai rayayi inda annabin ya nan nan yana dama ya tawassuli da addu'an annabin saboda annabi na raye ya je ce ya ubangi ya ba kimin addu'a sai ina tawassuli da addu'an da annabi ya mu ai addu'a ne wannan ya maka saboda haka wannan babu laifi eh ya guri mu ƙara shi ya za mu iya ƙara sawa na sha zamu karshe wannan abin to bari mu ci gaba dai waja'a an ibrahim an-nakhai ya zo daga ibrahim an-nakhai annahu yakrahu a'udhu billahi wa bika cewa yana kyaman wato a samu wani bawan Allah yayin da zai ce ina neman tsarin Allah da kuma kai ya hada duka biyu ce ina neman tsarin Allah da kai wa yajuzu an yaqulu yana cewa kuma babu libi amma ya ce billahi ina neman tsarin Allah thumma bika sannan kuma da kuma kai sannan ka kawo sannan wa yaqulu kuma ya ce laula Allah thumma fulan ba dan Allah ba sannan wani ji Ibrahim na kai wa la taqulu laula Allah wa fulan da Allah yanzu wannan abubuwan da muna yi ba kowa ba yi amma wani daga cikin profesoshi daga cikin malaman mu da muke hira da hira ta taso a lokacin shi da yake dai sufi ne dai yana da ra'ayin sufaye sai yake cewa wai ai shi wannan littafai littafi na mamuda abu ya kawo rigima ya kawo rudani wai saboda ya ma fanci ma ya zo da wani abu ne da su hausawa ma bai ma dace da hausawa ba wani abu da yake kawo shi ina ma ya kawo maganar sa ba yana ba wannan ba da su sai yake kawo na malamai ba ina kawo magana ya kawo abin da yake ba na wani sai na fahimci abin da yake magana shi ne shi tun da ash'ari ne yana magana su su umar barahil da su sunusi da waye da su kawai da waye su ne suka dace da hausawa to har yanzu a cikin su shi din yanzu da za a zo a cike shi a tambaye shi wasu abubuwa da a sha'ira ke faɗa wallahi bai iya bayani ba akwai abin da kawai sallamawa ake yi kawai an kowa bai iya bayani saboda wani ilimi na manziki shi mai koyarwan bai gane ba shi ma wanda yake saurare bai gane ba har yanzu akwai wasu abubuwa da su za ka ga su ana kawowa a ce wato ba za ka ji shi wancan Ibrahim ya yana cewa yana kiran magana da wani jawharul fard ba ka ce ka baka bayanin jawharul fard nan ba wani iya bayani za ka yi ba to wannan ya rashin hausawa ne ka kawo wani abu da mu san shi ba babu alqidamu alqashar ubangiji alqadim ko alwujud ko waye ko irin ko almukhalafat ko waye mu dan sai dan mu san shi a kawai maganganu a baki amma an ce ka bayanin sa kai ba za ka bayani ba amma yanzu kaga wannan ya kawo durkuso ya kawo ya kawo cewa kar ku ce kaza dan Allah dan Allah duk ba bai a hausawa amma za ka ce bai dace ba in ba dai wani lokaci kifadi ba Allah ya kyauta amma duk da haka wani sai ka cewa ya ba bai dace da hausawa ba shi da wannan duk sun dace da Hausawa a wannan ruwayar bai faɗi waye ne ruwaito ba amma zan yi ƙara minti biyar ko bai lokacin tare sallah bai ta yi ba zan ƙara ko minti biyar insha Allah saboda mu ƙarshe wannan magana insha Allah wannan bai ce wane ne ruwaito ba Abdurrazzaq Sana'ani shine ya fito fitar da wannan ruwayar daga Ma'mar ibn Rashid Yamani daga Mughira ibn Miqsam al-Dabbi daga Ibrahim an-Nakhai wannan ruwaya ce akwai an ana na mughira shi mudallis ne to amma dai shi din amintacce ne abin da ke ruwaitowa daga daga Ibrahim an-Nakhai sa babu laifi a karba an anansa daga Ibrahim an-Nakhai duk da yana yin tadlisanci abin da ke ruwaitowa daga Ibrahim an-Nakhai to na babu laifi sai in an sami wani dalili da ke nuna cewa ya tadlisancin dan haka wannan za a iya hujja da shi nan lafazi da yace a'udhu billahi bika ina neman tsarin Allah lafazin al-isti'aza yana nuni zuwa ga neman mafaka wani lokaci aka yi amfani da wannan kalmar yayin da kake son ka ambaci wato neman mafaka ta fuskar kudiri ko wani abin da al'arwahu sharira wasu abubuwa da baka ganin su kake son ubangiji ya baka wato mafaka a kan shi ko kuma wani abin da mutum zai iya baka misali ka zo ka ce ka zo ka ce ka samu wani karfa ka ce to na nemi tsari da kai ga wasu yan ta'adda za su zo su zalunce ni ko wani mai sarauta ko wani mai mulki kaga duk wannan ubangiji ya bashi dama zai iya kare ka to shi wannan malamai suke ta magana cewa a isti'aza wannan al'amalul qalbiyya ne kaman tawakkali ko ko a'a ana iya samun wasu abubuwa na aikace aikacen gabbai suna iya shiga ciki in aikacen gabbai na iya shiga ciki to wannan ana iya samun wato abin da shi Ibrahim na kai yake faɗa kace na nemi tsarin Allah sanan da kai a to anan inda in abin da Allah ta'ala shi kadai zai iya yi misali kace a kare ka daga wato cuta ko a kare ka daga aljanu ko a kare ka daga kaza kaga da kaga wannan azurfa da ake sawa ko kuma ka ga wani bakin an sa wani abu na bakin karfe duk an mushi wani rubutu na rabi da waye duk wannan boka yake kawo shi ba duk wannan farko yana sawa yana sawa wannan kawai bai ma san tawili bane wannan kuta da shi bai fanci komai ba duk wannan abubuwa da wani zare wasu wasu lambobi da gara yi duk boka yi da asali ke kawo shi ba ba yi da alaka da ilimi ko mutuka zarata balle ka tsammanin wani zai kare ka daga kaza duk wannan jahiliya ne mutane suke yi kuma ba a san inda suka kamo shi ba a ce cikin littattafai na masu na bokanci irin su Ahmad ibn Ali al-Buni to a nan akwai abin da za ka gani shi ko ubangiji ya ba wani dama zai iya ba ka wani kariya to wanda malamai suna yi mishi sharadi suna cewa idan misali yana wajen hadir ne halattacce ne inantacce ne ya inanci wurin da yake kake wurin ko da da ma'ana ne misali ka buga waya ko kai mishi wasiƙa ka ce to a hanyar dorayi akwai wasu wanda suke fatan waya da sauransu dala muna neman tsari da mafaka da da yan sanda a kawo mana agajin su wanda suka ce babu laifi saboda ai wani abu ne wanda kashi kaga ya wuce kuma za su iya yi din wanda kaga akwai sun halarci wurin ko kuma koda da ma'ana ne sannan kuma akwai abin da za su iya ne abin da za su iya ne ba abin da ba za su iya ba inda misali ka ce ne su maka wani bagar wani aljali ko su maka bagar wani abin da ubangiji ne kadai zai iya yi ko su kore maka yunwa ko su kaza ko su kaza to kaga yanzu wannan ko su baka arziki arziki a rayuwanka baki da ko sa maka albarka kaga wannan duka wannan ko su su kare ka daga dukkan wani rashin albarka wannan kaga abu na abu ne da ubangiji shi kadai ke iya yin wannan ba ba dan adam ba haka zalika kuma suka ce kuma yadda nake so ne na ta ƙoƙarin haka zalika suka ce kuma ya zama ba matacce ka kira ba ba ko wanda baya nan ne ba baka ji dama dan ka shiga wani ruwa waye zai wani wali ne zai zuwa kawai baka hannu kawai a cikin kawai to da kai babu shi saboda ka duk wannan shirka ce in ka ga wani ya baka ba ajali ya baka ba ba shi ne ba saboda haka kawai mutum baya nan komai ya ma mutu kawai kai ta faɗin cewa ya Muhammad ka kula da ni wannan kaga bai san tauhidi ba bai san tauhidi ba ba wani maganar Muhammad ya kula da shi bayan ga asalin bai kula da Muhammad shi ba Allah ta'ala yana yana nan raye baya mutuwa sannan kuma malamai suka ce kuma daga ciki shine kamar da na faɗa ya zama abin da wato za su iya yi ne insha Allah za mu tsaya a nan tunda akwai fihi masail muka zo saboda na ka kawai na matsa zan takura masallata kar mu zama mun shiga hakkin mutane sai mu tsaya a nan muka zo sai mu shiga sabon babu insha Allah ta'ala abu da makanta daidai Allah ba mu lada? a kar ta kuna musu ka ta kuna musu abin shi insha Allah ba komi muka zo ai bai fi minti biyar minti biyar ba sai mu shiga wani babu insha Allah ta'ala abu da makanta daidai Allah ba mu lada abu da muka kusa Allah ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah in babu ba sai mu shut.